وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nawa ne kwanan wuce na? sha tara sha tara ko sha takwas sha tara ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta 2021 miladiya za mu dora kan karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu a birnin kano nigeria wanda yau insha Allah ta'ala in ba manta ba za mu tashi aya ne ta 57 ko لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض نعم أرمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات نعم والله عليم حكيم Allah madaukin sarki yana cewa la tasabanna alladhina kafaru a kirar Abu Amir da Hamza la yahsabanna alladhina kafaru maimakon la tasabanna alladhina kafaru bil ya'i kenan abinda ake nufi la yahsabanna alladhina kafaru anfusahum kada kafirai su ji su ɗin su a karan kansu mu'ujizi na fil ardi su masu gagarar Allah ne a bayan ƙasa kar wani arne kar wani kafiri ya ji cewa ya fi ƙarfin Allah la a sauran masu ƙira'a al'akharun kenan suka karanta ta la ta sabannan ladina kafaru kamar yadda arama karanta mana to ya za ji zan fassara la tasabanna ya muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ya kai muhammad ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka tsammaci alladhina kafaru wai su kafirai mu'jizina wato masu kubucewa Allah ne fa'itina ko waɗanda sun fi ƙarfin Allah ne ba za su taɓu ba mu'jizina anna la kwata-kwata karkai wannan tunani wa ma'awahumun nar a yi makomarsu wuta ce wanda ya fi ƙarfin Allah za a Allah sa shi a wuta an yi yaje za a sa shi a wutan sai ya ce bai yadda ba ko to yan wuta ne wannan dalili ne da ke nuna duk wanda ya mutu yana kafiri dan wuta ne wa ma'awahumun nar wa labi'sal masir makomarsu wuta ne kuma tir wato makomarsu ta yi muni ta ɓaci ya rabbi ya Allah ka raba mu da kafirci ka sanya mana katangar karfe da kafirci ka raba mu da son kafirci ko ƙaunar kafirci ko jin wai wani kafiri wani ne komun mulkinsa komun sarautarsa komun abin da ya mallaka da duniya wallahi kafiri ba kowa ba ne kuma bai fi Allah ba bai fi karfin Allah ba la tasabanna alladhina kafaru mujizina fil ard wa ma'awahumun nar wa la bi'sal masir tir da makoma irin ta arni tir da makoma irin ta kafiri sai aya ta gaba Allah ya bude ta da kiran masu imani ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dinkumul ladina malakat aymanukum ya ku wanda kai imani waɗanda daman ku ta mallaka shine alladina malakat aymanukum to su nemi izinin ku Abdullahi ibn Abbas ya yi bayani kamar yadda za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala me ake nufi amma anan ana nufin alladina malakat aymanukum cikin bayi maza da bayi mata bayin ku maza da bayin ku mata in za su shiga dakunan ku to su rinka neman izini musulunci bai yadda ba a rinka shiga kan mutum kai tsaye haka kawai ba tare da istizani an nemi izininsa ba walladina lam yablughul huluma na biyu kenan sannan yaran ku waɗanda ba su kai munzalin mafarki ba ba su balaga ba kenan minkum a cikin ku min al-ahrari cikin yaya wancan alladina malakat aymanukum min al-abidi wal ima'i ne wannan kuma walladina lam yablughul huluma minkum ana nufin min al-ahrari waɗanda ba su kai munzalin mafarki ba a cikin ku mafarki irin na balaga ake nufi ba wai mafarki kowane mafarki ba mafarki na balaga waɗanda ba su kai a ce akwai littafi a kansu ba malamai suka ce laisal muradu minhum al-atfal alladhina lam yadhharu ala awratin nisa bal alladhina arafu amran nisa ba yara wanda ba san al'auran mata ake nufi ba in an ce wanda ba su balaga ba to ba ana nufin irin murimuri yara mara wayo wanda ma ko mace za ta cire zani a gaban su ma ba za su gane ba ba su ake nufi ba a'a wanda suka gane al'aura wanda su sun san al'aurarsu ka lura idan yaro ya kai munzalin da in an zo ana masa wanka yana kokarin sa hannunsa ya rufe al'aurarsa ko sa kafafuwansa ya matsaye al'aurarsa to ya fara gane al'aura wannan hadari ne mace ta keɓance da shi ta canja kaya yana ɗakin ko da ku ana masa wanka har yanzu amma yaron da bai da wayo za a cire mai wando a cire mai riga bai dawo ba ko yarinya karama da za a in an mata tsirara za ga tana kokarin rufe jikinta amma karama ce to wannan ta fara gane al'aura ta gane nata kuma za ta gane na wani babba yara suna suna da irin wannan wani yaro karami bai wuce shekara nawa ba dan nazari ne yanzu yake gaya wani ya ce wai kawai wai wai kawai mama ta wai wai sai ta kwabe mun wando wai za ta yi mun wanka ni ma na iya wanka ni ba na so ana kwabe mun wando in an kwabe masa sai gub ya dauki zani ya rufe to kaga wannan ya fara gane al'aura kuma irin wannan a rinka ba su privacy a samu tsan gajeren wando a musu wankan da shi dan pant a basu da pant a jikin sai a musu wanka ko a cikin salaf magabata na kwarai ma akwai wanda baya yin wanka tsirara zigidar akwai wanda baya yi wani ya ce bai taba yi ba wani ya ce tun da ya hankalta bai taba ganin al'aurarsa da idansa ba tun da ya hankalta ya balaga baya gani da haka da yawansu an ruwaito in za su yi wanka sai sun daure al'aurarsu sai su yi wanka su watsa ruwan a haka su sa hannu su diddirza in sun zo fitowa su cire su canja kuma har yanzu akwai wanda ba sa yin wanka tsirara jigidir yana da wandonsa da yake wanka da shi a banɗaki ɗan gajeren wando ƙaramin wando sai ya watsa ruwan sai ya wanke saboda yana jin kunyar Allah a ban ɗakin ma ya kwaɓe zikitar bai da komai yana jin kunyar Allah da haka sai ya rufe jikinsa sai ya yi wankan kuma wankan ya yi ai ya sa hannunsa a cikin gajeren wanda ya wanke wanke in ya gama ya ɗauki tawul ya ɗaure sai ya cire wannan sai ya rataye shi kafin ya sake dawowa ya bushe da yawa akwai masu haka kuma abu ne mai kyau bal a cikin magabata ma akwai masu yin haka to ita al'aura rufe ta ake shi yasa aka ce da ita al'aura ku rinka rufe wa 'ya'yanku al'aura kuma kuma ku rufe al'aura da haka ɗabi'ar da mata suke yi musamman ba su karanta addini ba ko mazajensu ba su ɗora su akan addini ba kaga mace ta tara yara sun fara yin wayo amma tana tana canja sutura a gabansu kina kwaɓe riga a gaban ɗanki da ya ɗan fara wayo yana magana zai je ya gaya wa abokanansa akwai wanda wallahi har wanka suke shiga da su ko ka ga mace tana kwance zani a gaban yara ko tana mummunan zama duka matar bahaushe ba abin da ba ta yi matar bahaushe ba filatin ba kimtsi ba tsari sai wanda Allah ya zaba a cikinsu sai wanda suka samu tarbiyya sai wanda mazajen suke kulawa da su wani ya zo ya ga matarsa irin wani ya ce ke dalla gafara to me ce ta shi ka san me ya faru ta yi wani irin yanayi ne wadda ga yara suna kallonta amma da yake ballagaza ne botsatsiya ce ba ta gane ba shi ne ya zo ya daka mata tsawa wai ta gane din amma da yake diga ce ta ji cewa take to me wallahi wasu sai an koya musu kuma harkar tsaraicin nan da kuke gani malam kada ku tambayi abubuwan da suke faruwa a cikin gidajen musulmi matan nan da kuke ajiyewa sai kun musu tarbiya ko mace babba ce fa tana buƙatar seti saboda za ta yi maka shirme ko ɗanki ne da kika haifa ai ba ce ga al'aurarki ba ko ɗanki ne ko yarki ce yanzu kamar waɗanda suke da yara 'yan mata ne a gidajensu yara 'yan mata da kuma yara maza sun fara tasa duk yarinyar ta daga ta zama budurwa tana tare da kannanta da yayyanta dole dole fitina ta zo lokaci ya zo dole a sa ido a kanta kuma dole ta rinka rufe jikinta an ce shikenan dan uwarsu ɗaya uban su ɗaya girma ya fara zuwa mata sai ta zo falo shikenan ta cire riga tana shafa mai a jikinta al'aurarta tana bayyana saboda uwarsu ɗaya uban su ɗaya wannan maguzanci ne da dabbanci da rashin hankali wanda da yawa yau a cikin gidajen musulmi ana yi daga yarinya budurwa ta fito daga wanka daga ita sai ta wuce kuma yayyanta ko kannanta suna kallanta a lokacin fitina a lokacin da aka samu yaro yayi wa kanwarsa ciki a wannan zamanin da aka samu yaya yayi wa kanwarsa ciki uwa ɗaya uba ɗaya a irin wannan zamani na fitina wanda aka samu ɗaya nemi uwarsa ɗa ɗa ya je ya nemi saduwa da uwarsa sai ku yi sakaci a wannan lokacin da aka samu uba ya yi wa yarsa ta cikinsa ciki sai ku yi sakaci a wannan lokacin uba fa ya kwanta da yarsa maniyinsa gangan jikinsa ya yi mata ciki ya faru wannan ba ɗaya ba biyu ba so wajibi ne ku kula da gidajenku shi yasa wannan aya ta zo ta ce a daina barin yara suna shiga kanku ba tare da sun nemi izini ba walladina lam yablughu al-huluma minkum wanda suke cikin ku ba su kai mafarki ba mafarki ya zo a shari'a kamar da malaman fukawa suka bayani idan mutum ya kai munzali na balaga yana yin mafarki me mafarki ba normal mafarki ba mafarki ya gan shi yana kwance da mace ya ga yana wasanni da mace kuma yana saduwa da mace a wannan saduwa da mace ta mafarkin ya zubar da wani abu sunansa maniyi wannan shine alhulum din da qur'ani yake faɗa to duk wanda yayi wannan mafarki to wannan ya nuna Allah ya ajiye masa littafi daga ranar duk abin da yayi na laifi sai ya rubuta duk abin da ya na zunubi kuma sai an rubuta galiban ana yin wannan mafarki a shekara sha biyar sha shida sha bakwai sama yaro in ya kai wannan munzalin shekarun to kawai a sani cewa shi ma da shi da ubansa duk ɗaya suke kamar yadda ubansa yake da littafi shi ma yake da littafi kuma kowannen ku zai iya tuno lokacin da ya gama da wannan idan ya mace ce fara al'adarta fara yin al'ada wannan yana faruwa to su ma 'ya'ya mata kulawa ake da su sosai su tsare jikinsu kuma duk wani abu na fitina a rinka nisanta su da shi yawan kallace-kallace na fima-fimai da keɓanta da maza da yin hira da wasu mazaje ko 'yan uwa ko dangi ko a ɗauke ta a kai ta gidan 'yan uwa cikin maza wallahi akwai haɗari a kiyaye wata mata take ba da labari cewa a jakunan iyaye mata su kula da 'ya'yansu yarinya ce ƙarama yanzu ta fara tasawa 'yar shekara 11 12 yaya aka yi ya aka yi kawai sai aka ga tana daɗewa a banɗaki wata rana sai aka duba aka ga wai mai yarinyar take a banɗaki labarin bai da kyau kawai sai aka tarar da ita ashe brush take samu ina brush irin na makilin shi take samu sai ta buɗe gabanta sai ta yi tasawa tana amfani da shi ƙaramar yarinya 'yar shekara goma sha ko ashirin ba ta kai ba me ya faru nuna mata aka yi sakaci aka yi to ranar da bata samu brush din ba to za ta nemi wani ne ya mata shikenan an bude mata kofar zina da ta riga ta bude wannan kofar kuma halaka ta tabbata a gare ta sai abin da Allah ya a takaice duk wanda Allah ya jarrabe shi da 'ya'ya mata yana da babban aiki a gabansa wallahi suna buƙatar kulawa fiye da yadda kake tsammani kuma yanzu wayansu ya fi na iyayensu ku kula wayan 'ya'yanku 'yan mata 'yan jiniya secondary school ɗin da kuke rena su ko da ba su fara fidda mama a kirjinsu ba wallahi wayansu ya fi na iyayensu mata ku kula da su ku ta'addu'a ku tsare tarbiyyarsu Allah ya sa a gama lafiya a kai su gidajensu lami lafiya babu ni'imar da ta wuce ka riƙe yarinya budurwa Allah ya tsare ka bata taba zuwa ta yi alfasha ba har ka kai ta gidan mijinta to sai ka zuba ruwa a ƙasa ka sha ka ce alhamdulillah ma 'yan matan wannan zamani lamarinsu yana da mugun ban tsoro fiye da yadda kake tsammani dan uwa ina kuma tausaya maka ina tausaya kaina Allah ya ce su nemi izinin ku idan za su shiga gidajen ku salata marratin ai liyasta'dinu fi salasi awqat thalatha marrat lokuta guda uku ake nufi ba sau uku ba a lokaci uku thalathu marratin thalathu awqatin a thalatha marratin thalathu awqatin lokuta guda uku na farko min qabli salatin fajiri ku daina barin ƴaƴanku suna shiga kanku kafin asuba sai sun nemi izini kafin asuba lokaci ne na hutu lokaci ne na sirri lokaci ne na privacy dab da asuba lokaci ne mai hadari ma a bar yaro yana shiga kan iyayen shi shi sa qur'ani ya fara lissafawa da shi salasa marratin min qabli salati al-fajr nana aisha take cewa wannan lokaci na kafin sallar asubahi lokaci ne da mu iyalan annabi ba ma shiga kansa ka duba ba ba a zuwa wajensa in ma mutum ba ma yana tare da iyalinsa ba to shi kadai ma a turakarsa lokaci ne da yake banta da ubangiji yana isi ifari ko yana ibada amma yau ina iyayen da suke ɗauko yara gandan gandan ka ɗauko yaro ƙato da shi babba wai ni da shi zan rinka kwana akwai mazaje masu irin wannan wai soyayyen yaya wai son yaro yaro ya girma har ya je makaranta yana gane abu ka zo ka jibge shi akan gadon ka wai kuna kwanciya da shi wannan ba daidai ba ne kuma wannan shagwaba ce da lalata ya sa ido a kanku ya je yana ba da labari akan abin da kuke kana ɗakinka kana da privacy za ka iya cire rigarka za ka iya saka gajeren wando za ka iya ɗaura tawul ka kwanta ɗakinka ne kai wallahi ko iyalinka ne akwai lokacin da ba za ka so ta zo wajenka ba ko iyalinka akwai lokacin da zaka ce ta kauce ta baka wuri ai mu addini muke ba maguzanci muke yi ba musulunci muke yi ballantana yaro ka bar shi ko ina yana shige maka haba akram kallah ba daidai bane a yi musu iyaka yara yaro ya gane akwai lokacin da bai zuwa kan iyayen shi amma abun ba daɗi haka muke zama cikin tasko da abun kunya a tattare da 'ya'yanmu ba kuma haka su ma za su zo su yi aure su je su yi ta wannan shirme a gidan mazajensu kun je lokaci ɗaya wahina ta za'una siya ba kuma zahirati da kuma lokacin da kuke cire kayanku saboda tsananin zafin rana ana nufin almakilu lokacin kailula idan rana ta ratsa rana ta yi zafi ba mutum yana dawowa gida ya cire kayan sai kwanta ya huta ba su larabawa a da duk aikin da suke yi idan rana ta yi rana kamar irin bayan azar din nan in an yi sallah to akan rufe shago akan rufe kasuwa akan rufe sana'a in dabbobi ne masu ke kiwo akan tura su gindin bishiya su huta wannan zafin ranar dan adam yana bukatar hutawa sai su dawo gida shine suke yin kailula wa ahsanu maqila kailula da yawa malamai sun ce bacci irin na bayan azar mutum ya zo ya cire kayansa saboda zafi kaji qur'ani ma cewa tazauna siyabakum min adh-dhahirati ashe mutum ya shiga dakin sa yana kwada kayansa a kwanta a huta to wannan lokacin da kake hutu ku daina barin 'ya'yanku suna shiga kanku ba tare da sun nemi izini ba lokaci na uku min ba da salatul isha'i bayan an yi isha'i an gama kwaramniyar duniya mutum ya je ya kwanta to a daina barin yara suna zuwa su kai kanka ba tare da isti'izani ba za su shiga amma sai sun nemi izini ka kimtsa ka ce a shigo ko kafin asaban za su shiga amma sai sun nemi izini ka kimtsa ka ce shigo hakan bayan azahar ɗin lokacin baccin hutu na rana shi ma za su shiga din amma sai sun nemi izini ka kimtsa ka ce a shigo haka bayan isha'i ba to ina waɗanda suke ajiye yara su ta hira da su yaro karami a ajiye shi ta hira kai kana kallon cnn kana kallon aljazeera kana kallon arabiya ko kana kallon wane ne ko kana kallon fima-fimai ɗan ƙaramin yaro da yana zuwa makaranta a tashe shi tun bayan asuba ana shirya shi wai kai son yara wai ka ajiye yaranka wai kuna hira da su sai yaro ya kai karfe biyu yana kallon ubansa yana kallo wannan ba tarbiya ba ne da sun ci abinci bayan isha'i a ce ku je ku kwanta sai dai in karatu za a yi da su ko kuma wani hira za a yi da su da ya shafi rayuwarsu ko a yi musu fada ko nasiha ko za a ba su wani abu ko za a duba wani abu nasu amma hira ta tsakanin miji da mata da suke zama a falo su yi har su kai karfe biyu karfe kaza kuskure ne a rinka barin ƙananan yara masu zuwa makaranta da safe a ajiye su ana koya musu wannan ke kasar idan kaga yaro karami ya kai karfe biyu bai bacci ba kuma a zo da kyar za a tashe shi da karfe bakwai ya tafi makaranta yana kuka za a kore shi ya tafi makaranta saboda kun hana shi bacci da dare wannan ba soyayya ba ce wannan kuma ba kauna ba ne da haka musulmi ku gyara tarbiyyar nan hatta a cikin gidajenmu sai mun yi kokari mun kiyaye kuma ajiye yara suna kallo hadari ne a koya yara suna kallo akwai abin da zaka bar yaro ya kalla wanda idace da kwakwalwarsa akwai abin da zaka bar yaro ya kalla wanda idace da tunaninsa akwai kuma abin da ya fi karfin tunanin yaro ya fi karfin kwakwalwarsa kuma bai dace a bari ya kalla ba ko ya saurara ba amma malam bahaushe malam bafulatani ba shi da rariya a gidansa dangane da abin da zai bar 'ya'yan suna kallo kawai ana ganin gata ne a hada yara kawai a kunna a kunna drama a kunna wasan kwaikwayo a kunna fimafimai a kunna wacece a rinka kallo tsiraici ko kaɗe-kaɗe a kunna wata tasha mata suna ta rawa kuma ga yaran ka 'yan mata suna kallo suna rawa suna kada jikinsu kuna shakatawa kuna kaza kana ganin jin daɗi ne wallahi tiket ka sai musu na rashin mutunci in sun girma ka isa ka hana ta rawa an za ta yi kuma ka isa ka hana shi kiɗa idan zai yi kai ka koya masa so ina fatan yan za su gyara wa min ba'di salatil isha malamai suka ce inna ma khussa hadhihi al-awqat an keɓance waɗannan lokuta ne li'annaha sa'atul khalwati wa wad'u siyabi waɗannan lokuta guda uku sune lokaci na khalwa sune lokaci na privacy na ɗan adam kafin sallah asubahi da rana lokacin da aka zo gida hutu mutum ya shiga gida zai baccin rana zai cire kayansa ya huta sha iska da bayan isha'i an gama kwaramniyar komai ba shiga ɗaki ake kwanta ba to waɗannan lokuta ne na yin halwa da keɓanta da iyali da kuma cire kaya suka ce sau da yawa yana iya bayyana ga mutum in ya kuskure ya bar ɗaya daga cikin waɗannan 'ya'ya ko yara ko mazauna gida suka shiga kansa wani abu ya bayyana da baya so a ganshi gashi da larabcinsa yabdu minal insani ma la yuhibbu an yara'u ahadu zai iya bayyana daga jikin mutum irin abin da baya so wani ya gani kaji ahadu ko matarka ne akwai abin da ba ka bari ta gani ba da haka sai aka ambato waɗanda suka fi kusa da mutane a cikin gidaje su ne bayi su ne suke karaskiya da zirga-zirga a cikin gida da yara ƙanana cewa kar ku bari su shiga wurinku duk da a gida ɗaya kuke kwana da su a irin waɗannan lokuta sai sun nemi izini to amma waɗanda ba su ba fa falyasta'dinu fi jami'il awqati wannan yara kenan fa aka ce a wannan lokacin yara da ake ganin ba su da wayo to waɗanda ba su ba fa kowane lokaci sai an nemi izini ɗanka da ya girma balagagge kar ka bari ya rinka shiga ma gida ba sallama dole in ya zo ya tsaya assalamu alaikum wa alaikum salam in shigo sai a ce bismillah in ba haka wata zai zo tare da kai da kai da mahaifiyarsa kuna wani yanayin da ba daidai ba a tsakar gidan don haka mai aiki ita ma a koya mata mace mai aiki kar a ce ita mace ce a'a a kafa mata doka kar ma ta rinka shiga wuri kaza da kaza da kaza sai an ba ta dama ko sai an kira ta amma abin tausayi in ana baku labarin halin gidajen musulmi yau akan masu yi musu aiki abin ba daɗi yanzu mutum zai je ya ɗauko mace bari kurin aikin za ta yi masa wasu ma ƙabila ce ita ce suke musu aiki amma wallahi ba inda ba sa shiga wata mata take cewa wallahi malam ya kamata ku yi wa maza wa'azi musamman attajirai masu hali da iko a cikinsu akwai waɗanda ba sa barin matansu shiga ɗakunansu na tarakarsu ɗakinsa ne tsakaninsa da ita kawai ya zo ya kwanta da ita in ta gama ya sallame ta ya ce ta ce wallahi malam katti ne balagaggu maza suke shimfiɗa mai gadansa namiji ya ɗauka shi yake masa fuloshin ɗin ban ɗakinsa ya wanke mai kuma shi yake mai shimfiɗar gado wani kuma mace ce ya ɗauka ‘yar aiki matarsa ba ta isa ta shiga ɗakinsa ba saboda akwai sef ɗinsa da kuɗi saboda akwai kaza ɗinsa akwai kaza ɗinsa amma mace 'yar aiki ita yake ɗauka ta shiga toilet ɗinsa ta wanke masa banɗaki kuma yana cikin ɗakin kuma ita mace 'yar aiki ita za ta yi maka shimfiɗa akwai abin tonan asiri da ya wuce wannan ai shimfiɗar gadonka kan alaji shimfiɗar gadonka kan alaji don Allah ka bari iyalinka taimaka wannan tonan asiri da me ya kama ta ce haka malam 'yar aikin nan za ta zo ta ɗage gajerun wandunansa wane ne ɗinsa kaza kaza ɗinsa wata ma cewa ta yi daidai da tishu da ya yi amfani da shi a karamakumullah ya yi amfani da shi lokacin alaƙa da iyalin sai ce haka yake zuba da shi yan aiki suke kwashewa matarsa kuma ta fita ta bashi wuri wannan ba daidai ba ne yar aikin nan za ta iya fita ta bar gidan nan da kuma masu neman yan aikin kaga shi sa ta shari'a ta ce kar a shiga sai an nemi izini to akwai masu neman su abin mamaki ga matarsa ta halak malak ta salatin annabi da suratul fatiha da aka yi lokacin daura aure amma wallahi yana neman yar aiki ita ya fi sha'awa ku tambayi mata za su ba ku labari irin ta'adi irin barna da masu gida suke yi wasu daga cikin masu gidaje suke akan 'yan aikin gidajensu kaga mai gida yana neman 'yar aikinsa watakila tsohuwa ce ka ga mai gida yana neman yar aikinsa watakila yarinya ce budurwa haka kurin mutum sai je samu yarinya balagaggiya balagaggiyar yarinya sai ya sa ta ita ce yar aiki sai ya tura matarsa asibiti sai ya keɓanta da ita ta shiga banɗaki tana wanke masa ya bita ta gyara masa ɗaki ya bita ya kama wasanni da ita akwai wacce ma aka kawo labari kawai mai gidan ya mai da ita kawai wata matar ce ta daban sakon mata amma ta kasa yin bayani saboda tana jin tsoron matar gidan haka ta haƙura kawai abin ya zama normal da zarar ya angiza matar gidan unguwa wani lokaci sai ya sa ta tafi unguwa ya ce ba za ki kwana ba ne matsiyaci ashe zai yankan ƙauna ne da haka sai je ya tsaya da haka matar aikin mai aikin ya mai da ita kamar matarsa yana dura mata kwayoyin da ba zai yi ta ɗauki ciki ba Allah sarki matar gida baiwar Allah miskiniya shi yasa na sha bawa mata shawara in za ki ɗauki yar aiki nemo tsohuwa tukub irin motsatsun tsofaffin nan masu ƙarfi a jika su za su rinka muku ba ta da komai a jikinta ba mamora ita ya kamata ki nema ita ce yar aikinki idan kuma Allah ya jarabe ki mai gidanki yake nemo masu aiki ya kawo miki yarinya budurwa to sa mata lokaci ki ce za ki fara dutinki ne idan mai gida ya fita kuma za ki tashi ne lokacin da mai gida yake shigowa gida haka wata ta ce ai malam da na gane tsiyar maza na ce to zan yi maganinsa ta ce wallahi malam yar aiki na sai shekara biyu bai ganta ba haka zai zo ya zauna a falo yana kada kafa wai ina ina ina ina ina bintu ne ina wancan ne yana kada kafa sai ta ce ta jama'a tana nan tana nan to wai bata zuwa ne ce a tana zuwa tana aikin ta wallahi ke in kin san bata yin aikin nan ki goya mun sallame ta ta ce a tana aiki mai gida tana aiki ta ce ta ce matsiya ce na san halin sa in na bari suka yi ido biyu yanda ka san kura da nama ne kaga wannan ta karanta mijinta ta gane shi sosai na ce kin burge ta ce wallahi malam yarinya ba za ta zo sai sha ɗaya ya gama gantalinsa ya gama komai ya yi wanka zai tafi ofis ko zai tafi kasuwa karfe goma goma da rabi in ya fita sai in mata wayan ce ki karasu ta inda la'asar ta yi kuwa ina lura daman sai mun yi waya za ka dawo yaushe za ka dawo karfe yanzu za ka dawo haka muke da shi da zarar na ga zai dawo sai in kore ta in ce tafi ai anti ban gama yake wuce ce kya gama gobe kya karisa kama hanya ki tafi malam rashin amanar fa hatta kai ga yau mazaje a gidajensu wallahi malam mata ɓoye 'yan aikinsu suke saboda yadda ka san mayu kuraye haka suke wallahi Allah ya mana afuwa ƙur'ani ya ce waɗannan salasu auratin lakum salasu aurat kira'ar hamza da kisa'i da abubakar salasa a maimakon salazu da aran mai karanta mana ثلاثة أم يكون ثلاثة بنسب الساء كنن بدلا عن قوله ثلاث مرات wannan badal ne na talata marrat azu ana rama talata marrat yace mana wasu kuma malaman suka karanta bir rafi ay hadhihi al awqatu salasu awratin lakum waɗannan lokuta guda uku lokutoci ne na al'aura gare ku kuma an ce da waɗannan lokuta na al'aura ne saboda li'anna al insana yadha'u yadha'u fiha siyabahu fatabdu auratuhu saboda a lokacin dan adam yana cire kayansa in ya cire kayansa sai al'aurarsa ta bayyana lokacin da mutum ya shiga ɗakinsa bayan isha'i zai kwanta ya cire rigarsa ya cire dogon wandansa kaga al'aurarsa zai bayyana shi yasa aka ce aurat bayan azhar mutumin da ya zo turakarsa ya zo falansa ya zo ɗakinsa ya garkame ya rufe ya kunna fanka zai cire kayansa zai kwanta ya sha iska wani haka yake zubewa zigidar ya zuba salasu auratun lakum saboda in ya cire kayansa al'aurarsa yana bayyana shi yasa aka ce da lokacin al'aura to ya za ku bari wasu shiga gurin ku ba su nemi izinin ku ba ko da ɗanka ne da kaifa ya zo ya barka da lalumar mayafi kayya kayya kayya kayya kayya kayya na ba ku labarin wani da ya fito yana kwanciyar bacci rashin tsari irin na malam bahaushe malam kwanciya ne irin na bauchi bacci a gidajenmu irin kwanciyar zafi ya sa iyali ta fitar mai da katuwar katifa ga yara a tsakar gida su ma suna kwanciyar su ma ga su can bangaren su shi ma ya zo kwanta kuma suka kwanta da matar suna kwanci cikin dare suna sunna sai ga wani yaro ya taso zai fitsari sai ya zo ya kama dukan kafan uwar uwar mama zan yi fitsari mama fitsari zan yi mama dai bata farka ba sai uban ya farka sai ga yaro a tsaye yana tashin su suna cikin mayafi zai je fitsari bai yi laifi ba zai je fitsari a raka shi ji kake uwa ka na ce haka yake faɗa uwa ka fitsarin uwa ka na ce kaza kaza kaza aka kunyata aka yi yaro ya ce fitsari yake ji yaro sha'aninsa fa daban ne shi ba abin da ya dame shi amma ina gaya muku wannan sinariyon abin da ya gani wata rana sai ya bada labari kuma ya liku a kwakwalwarsa ba zai manta ba ko da bai fito bakinsa ya faɗa ba da haka ku tarbiyyantar da 'ya'yanku akan suturce al'aurarku ku a karan kanku sannan kuma su karo na biyu Allah ya ce laisa alaikum junahun babu laifi a kanku wala alaihim ko a kansu ai alal abidi wal khadami was sibyani akan bayi da masu muku hidima da yara babu laifi a fi dukhuli alaikum min ghairi min ghairi sidanin ba'dahunna su shiga wajajenku ba tare sun nemi izini ba ba da hunna bayan waɗannan lokuta mana in ba wannan lokacin guda uku ba waɗannan yan ƙananan yara ko sun shiga wurinku ba su nemi izini ba babu laifi saboda me qur'ani ya san wannan lokacin ai kuna cikin shirin ku ai kuna cikin kim din da safe irin karfe 11 karfe 12 dan yaro ya zo wajen ka dan karami kaga wannan ba lalle ne ya gane cewa kana cikin al'aura ko ka kwabe kaya ba dan ba lokacin kwabe kaya bane ba shine laysa alaikum wala alaikum junahun ba'da hunna tawafuna alaikum waɗannan yara masu dawafi ne a tattare da ku da su bayan al'abid wal qadam ya tofuna alaikum fa yataraddaduna wa yadkhuluna suna yin dawafi suna zirga zirga su shiga su komo su shiga su komo wa yakhrujuna fi ashghalihim a cikin sha'aninsu na yara bi ghairi idni ba tare da izini ba akwai karamin yaron da bai da hankalin da zai ce assalamu alaikum kawai da gudu ma zai shigo sai dai ka ganshi kawai ya fado to amma waɗancan lokutan dole sai an koya musu ku rufe kobar ku kar ku bari su zo su shiga kanku ba tare da izini ba ba'dukum ala ba'd sashin ku akan sashi ma'ana ya tsufu ba'dukum ala ba'd sashin ku yana zagaye da kewaye akan sashi kadalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyin shi wallahu alimul hakim lalle Allah masani ne kuma Allah mai hikima Abdullahi ibn Abbas kamar yadda na gaya muku dazu Allah masa rahama yake cewa wa jihar rasulullah sallallahu alaihi gulaman min al-ansari yuqalu lahu mudrij ibn amr ila umar bin al-khattab wata rana manzon Allah ya tura wani yaro cikin mutanen Madina cikin yaran Madina ya tura shi wajen Umar ibn al-Khattab a lokacin da annabi ya aike shi lokacin tsakar zafin rana ne ko lokacin kafin azhar ana hutu kafin a fita sallah ko kuma bayan azhar an yi sallah an dawo ana hutu waqtu zahirati annabi ya tura yaro ya ce ka je ka kira mun umar dan khattab yaro yana zuwa sai afka kan umar yaro ne gulam kawai sai ya shiga kan umar umar yana ganin yaron na a wannan yanayi sai ransa ya ɓaci abin da ya kubutar da yaron nan umar bai mai ladabi ya ba shi kashi ba cewa ya kawai annabi yana kiranka ya haɗe ya haushinsa ba yanda zai yi dan umar kasan shi baya bari a ina ai shi da an yi ba daidai ba zai gyara ai ko babba ne kuwa dan an ce ma yana yawo ma da sanda yake yawo shi da itacensa da kayi ba daidai ko babba ne sai rafka maka ai ce ka kula kama jikinka ka nutsu umar kenan amma abun mamaki malam ibn abbas ce dalilin wannan abin da ya samu umar ibn khattab ya ji ba daɗin kawai sai Allah ya saukar da wannan aya da alaramma ya karanta mana mai tsawon ka duba malam irin goyon bayan da ubangiji yake wa umar dan khattab a wata riwayar aka ce aya ta sauka ne akan wata mata mai suna asma bint marsad tana da yaro amma ya girma wata rana kawai yaron nan sai afka mata ya shiga kanta kawai sai ta ji bai kamata yaron ne ya zo mata ba damun yana iya faruwa ka ga yaro ya afka ma lokacin da ka yi kuskure yanzu kamar wasu za ga mutum ya shiga ban ɗakinsa tun da yana ganin ban ɗakinsa a ɗakinsa ne sai ibar ban ɗakin a buɗe irin masu safe content ɗin nan ban ɗakin da yake cikin ɗaki to gadara ɗakinsa ne sai ya shiga ban ɗaki yana wanka tun da karan ganin iyalinsa ne kawai to wataƙila akwai ƙananan yara kuma sai su zo suna baba kuɗin break baba kuɗin break yaro ɓut ya ji motsin baba a banɗaki kawai sai dai kaga ya afka yaro ba abin da ya dame zai tsaya yana kallon kai ce ka bashi kudin break ɗinsa kai kuma ka je kai ta fama da bokiti da soson wanka a lokacin me ya jawo maka sakaci sa sakata ka garkame duk lokacin da mutum zai wani abu na privacy rufe garkame jama'a waɗannan abubuwan da nake gaya muku shine tarbiyya din shine kulawa da gida shine za ga mutum gidansa isef a kubuce masha Allah tabarakallah um, wannan mata ai kawai sai ta tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah inna khadamana wa gilmanana masu mana hidima masu mana aiki ma'aikatan gida da yaran mu fa yadkhuluna alaina fi halin nakrahuha suna shiga fa kanmu a lokacin da ba masu lokacin da muke ki suna shiga kanmu shine Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan aya ya ce ya ayyuhallazina amanu liyasta'dhinkumul ladina malakat aymanukum wal ladina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat ina fata ana fahimta to wannan shine sababin saukan wannan aya abinda zamu dauka na hukunci ko hukunce hukunci a cikin wannan aya shine an koya mana ladabi in zamu shiga ko yara za su shiga kanmu to mu koya musu tarbiya to yanzu wannan yaro karami ma ba a kyale shi ba to ina ga manya malam kawai mutum ya zo ya bar gidansa kamar tasha ka san tasha ne haka ake afkata ba sallama ba wani wanda zai shiga tasha ya sallama ko mutum ya mai da gidansa kamar motar haya hada khata wannan kuskure ne ku tarbiyantar da gidajenku a yi sallama idan za a shiga ofisoshinku a yi sallama idan za a shiga ma'aikatanku a yi sallama idan za a shiga amma kawai mutum ya rinka zuwa maka ya afka ma ba tare da kimtsi ba to wallahi za a yi da na sani za a shiga za a shiga uku ana ma sai mai Allah ya ci
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم na'am كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة haka وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
malamai suke cewa kamar yadda ibn abbas yana bayani dangane da wannan aya da ta gabata ya ce abinda ya sa allah ya saukar da wannan aya na yara ƙananan nan in za su shiga su nemi izini ya ce a wancan lokacin lam yakun lil qaumi suturun wala hijab ba labule ba hijabi saboda tsabar talauci malam haka dakunan suke a bude ko kofa mutum bai da halin da zai sa kofa ba kowa ne yake da ikon da zai sa kofa ya rufe ɗakin sun ya kwanta ba da haka sai dai mutum ma zai kwanta da daddare ya ɗauki itace ko gora ko sanda ya rike ta saboda shigowar maciji ko kare ko wani dabba amma wallahi malam ba su da halin da za su rufe ko labule da za su sa babu wadatar yadi da za a rufe kofa babu haka ibn abbas ya ce farubba ma ya rauna minhum ma la yuhibbuna ibn abbas ya ce sau da yawa zai iya yiwa yaran su shiga kan iyayen su ga abin da ba sa iyayen ba sa so a gani shi yasa fa umiru bil istidani sai aka umarce su in za su shiga su nemi izini amma ibn abbas ya ce daga baya wa qad basata Allahu ar-rizqa wattakhadha an-nasu sutur Allah ya shimfida arziki mutane suka riki labuloli labule labule labulaye da kofofi da kuma ainihin asabari asabari na rufe kofofi wai nan bayan an samu arziki ne sai mutum ya je ya samu kara sai ya rinka rufe kofarsa da shi ko ya sa a yi mai asabari ya rinka- ya rinka rufe kofarsa da shi to shi kenan sai ya ce daga nan sai mutane suke ganin ma to ai yaran ma ba sai sun nemi izini ba kawai tunda kofa a rufe take dole in mutum ya zo ai zai ya san yadda zai tura kofa ko ya kwankwasa don haka kamar so maganan nan tana so ta nuna wannan ayar an shafe hukuncinta me yasa duk wanda yake da kofa ya rufe to shikenan ai dama yaron ba zai shigo ba dama me yasa aka ce nemi izini ba dan ba dan kada ya gara al'aurarka ba to amma wasu malamai suka ce a a a a a a al'aya gairu mansuka wannan aya ba a shafe ta ba sufyan as-sauri ya rawaito daga musa ibn abi aisha cewa na tambayi sha'abi akan wannan aya ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات أمنسوخة هي شن wannan ayar an shafe ta qala la wallah imam shafi yace wallahi wallahi wannan aya ba a shafe ta ba aya tana nan daram dakam yace innan nasa la ya'maluna biha ne kawai mutane ne suka wayi gari ba su aiki da ayar qala sai shi a musa bin abi aisha sai ce to wallahi musta'an wallahi musta'an Allah muke neman agajinsa Allah muke neman taimakonsa um, sa'id ibn jubair shi ma yayi magana yace inna nasan yaquluna nusikhat wai wasu mutane suna cewa wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dinkumul ladina malakat aymanukum wai an shafe ta yace wallahi ma nusikhat wallahi ba a shafe wannan ayar ba walakin mimma tahawana bihin nasu kawai dai wannan aya kawai tana cikin ayoyin da mutane suke sakaci ba su aiki da ita ma'ana ka duba tun a can din salaf suna magana cewa mutane suna sakaci ba sa sa yaransu suna yi musu isti'izani yayin da za su shiga kansu a irin waɗannan lokuta kenan ana samun wanda ma zai bari yaran shiga kansa yau ba ma bari ba ma akwai masu ma kwana da yaran ko a satin nan wata mata ta buga mun waya tana tana kuka tana cewa ga abin da mai gidanta yake mata me ya faru ta ce haba malam haba malam na ce me ya faru ta ce malam wai mutumin nan kullum sai ya ɗebo mana yara gandan gandan wai ya ce wai da su za mu kwana a ɗaki ta ce ni kamar zan yadda da wannan iskancin ba iskanci yayana ne fa duba gajeren tunani ta ce yanzu alhaji saboda Allah mu zo mu kwanta da wannan yara manya manya da su sun san komi komi aka motsa suna gani ko wuta aka kunna sai ga yaro idan sa biyu haka suke ko fitsari za ka zagan shi kirudin ta ce wai wai sai ya ga gayyato mana wai wai da su wai zai kwana ta ce ita ba za ta yadda ba ta ce idan ya zo shi malam da na ga ya ɗebo wannan yara raɓe raɓe ni ko sai in ja zani na in fita in tafi ɗaki na in je in kwanciya ta na yi laifi na ce wallahi baki ba daga nan ku yi ta bugawa in za ki iya shekara goma sha biyar da rabi in za ki iya ba daidai ba ne zalunci ne cutar da matan ne kuma rashin tarbiyya ne ko ba abin da za ka yi ka zo ka shigar da yara gandan gandan kana kwanciya da su ai ba daidai ba ne ba wallahi gwanda ka je ɗakin awaki kai gwanda ka ɗauko awakin gidanka ka ɗaure ku kwana tare ya fi hankali akan ka ɗebo wannan yaran dan kaga akuya dabba ce ba san me yake faruwa ba ku gyara ba ƙauna ba ce ba soyayya ba ne da yaro ya yi ka duba shari'a fa ce da sun fara waye sun yi girma hatta shimfiɗa su kansu yaran a raba tsakaninsu a raba tsakaninsu kuma sau nawa ana kama yaran nan suna neman junansu suna ƙananan yara saboda abin da suke gani wani yaro fa irin wannan zuwa irin wannan sakacin da uban yake yi irin suna kwana tare washe gari suna wasan ƙasa da yara abokanansa sai kawai aka je yana cewa wallahi jiya na ga babana suna suna ta faɗa da mamana da daddare ya danne ta ta danne shi subhanallah shi kaga abin da ya dauka fada suke yi yanzu wannan tonan asirin malam da me ya kama ba kyau ku gyara in ba ka ba za ka zo kana yawo tsirara a gaban 'ya'yanka ku yi haƙuri da karatun nan yau haka ya zo wallahi dukan gida ne kawai dan na ga wasu jiki jikun sun yi sanyi wani mun haɗa ido da shi kamar zai zubar da hawaye Allah ya mana abu haka karatu ya gada aran ma ya sake kawo mana wata aya yace wa idza balagal atfalu minkum alhuluma Allah yace idan yaran ku sun kai mafarki alhuluma alihtilam ana nufin al-ahrar alladhina balagu yara yaya da suka balaga kenan in sun balaga sun girma yanzu mun zo kan manya falyastadinu to su nemi izini yastadinu fi jami'il awqati fi dukhuli alaikum su nemi izini a kan dukkan lokuta an za su shiga kanku kamar sta'adana alladhina min qablihim kamar yadda waɗanda suka gabace suka nemi izini min al-ahraril kibar cikin 'ya'ya manya wasu suka ce alladhina kanu ma ibrahim wa musa wa isa ake nufi alladhina min qablihim shine kamar yadda al'ummar annabi ibrahim suka nemi izini al'ummar annabi isa suka nemi izini al'ummar annabi musa suka nemi izini kuma ku koya wa 'ya'yanku su daina shiga kanku balagaggun 'ya'ya suna shiga gida ba sallama a kiyaye jama'a in ƙur'ani ya ce a yi abu a yi a huta a zauna lafiya kuma dole ne ku rufe tsiraici yanzu wannan lokaci fa malam an samu yaro matashi da yake soyayya da matar ubansa bari maimaita don watakila ba ku gane ba yaro matashi namiji ubansa ya auro yarinya budurwa sai suke soyayya da ita kuma aka kama su suna waya suna chatting ta tura mai maganganu na soyayya shi ma tura mata kuma matar ubansa sai ku yi sakaci a wannan lokacin ai da yaro kaga ya daga ya girma ku sa masa hijabi a kula ka ce in karfe kaza ya bana son ga yaro a gidana za a ce eh uwarsu za ce ta gaba da kai eh haka al'amari yake yanzu ai za a zo a raba su da ubansu ka ce an raba su din ai ni ne uban ba laifi ba ne mai gida ya kafa doka cewa ‘ya'yansa duk lokacin da karfe kaza kar wani inganci ya shiga kan iyalina amma karfe biyu karfe uku yaro yana banka dama kofa yana shiga kan iyalinka kuma ba uwarsa ce kaɗai a gidan ba la ka ce a'a daga lokaci kaza lokaci kaza karan ga wani a gidana kar in gan shi za su yi fushi za su ji ba daɗi ka dake kawai haka su ma in sun girma za su yi musamman ina jaddada muku a wannan lokaci na fitina cike ke da fitina sosai shi kansa baban naka in ya tsananta da yawan zuwa gidanka ba laifi ka kaba mai doka yau ai gaskiya ne ara maya dai ara makaratun nan ya masa nauyi ce to kuna zunguro ta ne akwai fitina ina muku wannan bayani ne saboda me fitina yanzu wasu iyayen fitinannu ne wallahi ah idan ka fahimci babanka mai fitina ne ai sai ka taka mai birki bare kuwa sai ka ce baba ya kamata a rinka kulawa da hakkin shari'a ba bare kuwa to wani ya kama uban nasa yana neman matar shi wallahi wani ya kama uban yana neman matar shi na gaya muku lokaci ne na fitina abubuwa suna zuwa waɗanda ba a abnormal abubuwa abnormalities waɗanda ba a tsammani ba haka ake tsammanin su amma wallahi haka suke zuwa da haka kowa ya sa ido kiru da muzu ganin annabin tsohuwa ina kula da kai kana kula da ni abin da ya kamata a yi kenan kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatin kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyinsa dalalatihi wa qila ahkam ko hukunce hukuncensa wallahu alimun bi umuri khalqihi lalle Allah masani ne akan al'amuran halittarsa hakimun Allah ko mai hikima ne bima dabbara lahum da abin da yake dabbara musu sa'idu ibn musayyib ku ji abin da yace yasta'dinu ar-rajul ala ummihi cikin tabi'ai sa'id ibn musayyib yace shari'a ne mutum ya nemi izini in zai shiga wajen uwarsa ko mahaifiyarka ne sai ka nemi izini kai sallama yace fa inna ma unzilat hadhihi al-aya fi dhalika wannan aya ta sauka ne akan haka an tambayi Huzaifa ibn al-Mayyamani ayasta'dinu ar-rajulu ala walidati ya imam Huzaifa yanzu mutum sai ya nemi izini sai ya yi sallama in zai je wajen mahaifiyarsa ɗakin mahaifiyarsa ala na'am Huzaifa ce kwarai kuwa in lam yaf'al ra'a minha ma yakrahu in ko bai nemi izinin uwarsa ba in zai shiga kanta to wata rana sai ya ga abin da baya so wata ran za ka afka ka shiga da kanka za ka yi kwana saboda kaji ka gano abin da bai kama da gani ba so a ba su dama a yi izini na sha faɗa a karatu akwai waɗanda suna zuwa su yi maka sallama ba wai ba su yi sallama ba assalamu alaikum sai kaɗa ma labule sai gan shi a tsakiyar falo kaca kenan diga in yi maka wannan ka ce habawa ne mai haka da Allah ba laifi kai ba kaga shi wannan illarsa ba wai bai sallama ba ya fai sallama amma yana sallama yana daga maka labulai shi yasa kawai malam kofar falon ka ringa gargame ta ka rufe ta kurin wanda ya kwankwasa ka ce waye wane ne kace dan dakata dan kimka kwarai kuwa ya koma ta kace ta maka sallama lokacin ma kace ke dakata jira ni tukunna kwarai ballantana ka zo ka bari wani kawai ya zo ya shigo maka haka wani ya zo din yana tare da iyalinsa a falonsa yana zaune kawai wani ya zo irin abokanai ko na wani wai baya nan ne tun daga ne ya fara cewa to ga mahaukacin nan ya taho ke aji ya gyara zaman ki ga mahaukacin nan ya zo dan wallahi shigowa zai hakan ku aka yi salamu alaikum alhaji baya nan ne ya fita ne kwatsam sai gashi ya shigo ta cewa na gaya miki ba wani kuma haka ya zo ya shigo matar tana cikin wani yanayi ba kyau kwatsam sai ya afko ga mai gida da iyalinsa ka san matan ya ta yi sai ta ruga da gudu ta je bayan kujera ya zo kuma ya zauna aka yi ta hira da mai gida mai gida yana yana laika matarsa a bayan kujera saboda ba riga a jikinta abokinsa kuma ya shigo shi kuma ya kasa cewa dan matsa to kuma in za ta tashi ta shiga ɗakin dole sai ya ganta goganka yana nan yana zaune ya kafa ido in gama satellite kenan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh